وَلِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ممتاز Allah madaukakin sarki ya ce hunalika da'a zakariya rabba a daidai wannan lokaci ne annabi zakariya alaihi salam ya roƙi ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace ya ubangiji ina roƙonka ka bani zurriya tsarkakakkiya nagartacciya daga gare ka innaka sami'ud du'a lallai kai maji roƙo ne fanadatul mala'ika sai mala'iku suka kira shi suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab halin kasancewarsa yana tsaye yana salla a ɗakin bautarsa ko wurin da yake bautar Allah mala'ikun suka ce da shi annallaha yubashshiruka bi yahya lalle Allah yana maka albishir na zaka samu ɗa sunansa Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskatawa ne game da kalma daga Allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba wa hasuran kuma zai zama tsararre wa nabiyan kuma annabi min as-salihin daga cikin nagartattun bayi qala rabbi anna yakunu li gulam ya ce ya ubangiji ta yaya zan iya samun ɗa wa ƙadu balaganiyar kibaru bayan girma ya riga ya kama ni wa mura'ati aqir sannan matata kuma bakarariya ce ma'ana juya ce wadda ba ta haihuwa ƙwal ya ce kazalika Allah kamar haka ne Allah ya fa'alu ma ya sha'u yake aikata abin da ya ga dama ƙwala rabbi ja'alli aya annabi zakariya ya ce ya Allah to ka sanya mun wata alama da idan matattawa ta samu juna biyu ta samu cikin zan gane ƙwala ayatuka sai ce alamarka da za ka gane Allah tukalliman nasa shine ba za ka iya yi wa mutane magana ba talatata ayyamin tsawon kwana uku ko yini uku illa ramza sai dai nuni wa zkur rabbaka kathiran ka ambaci ubangijinka da yawa wa sabbih ka kuma yi tasbihi bil ashi da yammaci wal ibkar da kuma safiya wannan kamar faifai na biyu kenan bayan faifan da muka karanta a jiya na iyalan gidan imran inda dama ayoyin sun gaya mana daga cikin waɗanda suka fi kowa san Allah maɗaukakin sarki su ne masu yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ba sa bujire wa Allah maɗaukakin sarki ba sa kangare wa umarnin Allah ta'ala kamar yadda ayoyin da muka karanta kafin wannan abin da suke ishara zuwa gare shi kenan alamar san Allah maɗaukakin sarki bin umarninsa da kuma kaucewa saɓa masa subhanahu wa ta'ala da haka shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu mutane guda biyu annabi Adam da annabi Nuhu alaihi salam wanda dukkanin su ana kiran su da Abul Bashar annabi Adam Abul Bashar annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda bayani ya gabata jiya shi ma ana ce masa Abul Bashar afsani bayan ruwan tufa na kenan Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan annabawa saboda irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na daraja da falala da fifiko wanda mun karanta a baya. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ya zaɓi iyalan Ibrahim, wanda akwai ƙunshin annabawa da yawa cikin zuriyar Ibrahim. Wa min zurriyati Dawuda wa Sulaiman wa Isa wa Ayyuba ko wa Sulaiman
wa ataina dawuda zabura a wani gurin Allah madaukakin sarki ce wa min zurriyati dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin ko wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas wa kullu min as-salihin wa wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullam faddalna 'ala al-alamin kaga duk waɗannan gaba ɗayan su suna cikin kunshin zurriyar ibrahim shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ala ibrahim Allah ta'ala ya zaɓi iyalan ainihin wato Ibrahim sannan Allah ta'ala ya gaya mana ya zaɓi iyalan Imran wanda shi ma cikin iyalan Imran kaga akwai ainihin wato nana Maryam alaihis salam sannan kuma akwai ɗanta Annabi Isa alaihis salam waɗannan dukkanin su iyalai ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya zaɓe su ya kuma fifita su akan da yawa daga cikin talikai annabawan cikin su ma kana iya ta ya fifita su akan talikai gabaki daya wannan zurriya ce mai albarka daga yaya daga iyaye sai yaya to Allah madaukakin sarki bayan ya karanta mana cewa Allah ya zabe annabi nuhu annabi annabi adam annabi nuh alaihi salam sannan ya zabi al ibrahim da al imran to sai kuma ya dauko mun ce kissoshi ne guda hudu Allah ta'ala zai ga mana nan sai muka dauki kissar farko jiya kissar haihuwar na Maryam alaihas salam inda mun ji mahaifiyar na Maryam alaihas salam ta sha alwashi ta yi bakance cewa dan wato da yake cikin cikinta bisa kaddara wadda ta cewa namiji ne ta ce ta riga ta yantar da shi ya zama bawa tsantsa ga Allah madaukakin sarki mai hidima ga ɗakin Allah madaukakin sarki Baitul Maqdis kuma ta yi wa Allah alwashin haka sannan kuma tana ta magiya tana roƙon Allah ya karɓi wannan aiki nata domin Allah maɗaukakin sarki a mai ji ne mai jin roƙon bawansa ne kuma masani ne game da niyyar bawansa mai kyau ce ko marar kyau to bayan ta haifuna na Maryam sai kuma ta ga cewa ba namiji bane ta haifa mace ce nan ma dai sake cewa ya Allah maɗaukakin sarki duk da kafi ni sanin abin da na haifa to amma gashi kuma mace na haifa ba namiji ba kuma ba yanda za a yi namiji mace ta zama kamar namiji ta fuskoki da dama namiji ainihin wato yana da bambancin halitta da mace yana da bambancin ɗabi'a da mace yana da bambancin halaye da mace a wasu lokutan ma yana da bambanci a hukunce-hukunce shi yasa na na maryam mahaifiyarta ta fahimci haka sai ta ce walaysa zakaru kal unsa bayan ainihin wato ta yi wannan alwashi ta ce ta sanya wa wannan ‘yata ta suna maryam ta ce kuma tana nema mata tsari ba ita kaɗai ba hadda zurriyarta daga shaidan abin kora da fatattaka daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ya nuna bata san abin da ke cikin cikinta ba shin namiji ne ko mace shi yasa bayan ta haifi ta ce qala da rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha ya'ni fil quwwa wal jal wal jalad fil ibada wa khidmati al masjid al aqsa daga ta ce wa inni sammaytuha maryam fihi dalilun ala jawaz al tasmiyati yawm al wilada ibn kathir yake cewa wannan ayar tana nuna mana wato halaccin a sanya wa yaro suna ranar suna a ranar bakwai a ranar da aka haife shi kai ba sai an jinkirta an kai shi a ranar bakwai ko ranar suna ba ina fata an gane wato wannan yana nuna cewa ya halatta a sanya wa yaro suna ran da aka haife shi domin kaga tana haifu tana haifata falamma wada'at ha qala da rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha sai ce wa inni sammaytuha maryam kamar yanda kasancewa ana iya sanya wa yaro suna ma kan a haife shi فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد to kaga wannan ya nuna cewa kan kai fada ma zaka iya masa suna cewa in ka haifi in kai aure baka da mata ma yanzu amma kana iya cewa in kai aure ka haifi ka haifi da namiji sunan sawani domin ga shi an gaya wa annabi ibrahim a.s. an yi masa busharar da an masa busharar jika lokacin ko dan ma bai zo ba amma aka yi masa bushara da jika kamar yadda ana iya rada wa yaro suna ran da aka haife shi ana haifarsa ai masa khutba ai masa duk abubuwan da sunna ta ce ai a kuma sa masa suna a ce sunan sa wani ina fata an gane domin ga mahaifiyar na na Maryam ta yi haka wanda wannan shine zahirin siyakin da yaso cikin wannan aya to wannan ayoyi da muka karanta suna dauke da darussa kamar haka Allah maɗaukakin sarki yana zaɓar wasu daga cikin bayansa ya fifita su saboda ɗa'a da suke wa Allah maɗaukakin sarki don a koyi da su. Wannan yana daga cikin darasin da waɗannan ayoyin suke ɗauke da su. Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe Adam, ya zaɓe Nuh alaihi salam, ya zaɓe Al Ibrahim da Al Imran me yasa Allah ya zaɓe su ya fifita su ya darajanta su saboda ɗa'ad da suke yi ga Allah madaukakin sarki dama kuma ayoyin da muka karanta kafin wannan sun nuna mana alamar san Allah madaukakin sarki shine yi wa Allah madaukakin sarki ɗa'a to ya tabbata cewa wayannan bayan suna daga cikin masu yi wa Allah madaukakin sarki biyayya shi sa Allah ta'ala ya zaɓe su da haka in kana so Allah madaukakin sarki ya zaɓe ka in kana so Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajarka to ka zama mai kokarin yin da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma kokarin kaucewa sabawa Allah subhanahu wataala to zaka daga ciki zaka shiga cikin wayanda Allah madaukakin sarki ya zaba sannan waɗannan ayoyin suna nuna mana lalle bawa ba zai zama yantacce ba har sai ya zama bawa ga Allah maɗaukacin sarki sai ya zamto ba wani ne yake bautar da shi ba ubangijin halitta da ya halicce shi yake bautar da shi lalle duk sanda ya zamanto kana karɓar wani umarni ba na Allah ba kuma ya ci karo da na Allah to kamar kana nufin wannan wanda yake baka umarnin da ya ci karo da na Allah kuma kake ɗauka to kamar shi yana da sa hannu wajen halitta kake nan da haka a madadin ka zama tsantsar bawa ga Allah maɗaukakin sarki sai ka zama bawa ga wani bawa cikin bayan Allah wanda a cikin hakan akwai tawaya akwai gazawa shi yasa kaga ita ma mahaifiyar na na Maryam da ta zo take cewa rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran ita tana so abinda ke cikin cikin nan nata in ya zo duniya to tana so ya zamanto ‘yantacce baya karɓar umarnin kowa sai Allah, bai bin dokar kowa sai ta Allah, bai bin tafarkin kowa sai tafarkin da ya zo daga Allah madaukakin sarki. To wannan yana daga cikin abin da zai sa ka zama bawan Allah zalla, tsantsar bawa ga Allah madaukakin sarki ba bawa ga wani cikin ababen halitta ba. Sannan ana son bawa ko da yaushe zama mai tawazu. ko da mutum yana yin kyakkyawan aiki to kada ya zamanto mai cika baki a ya zamanto mai kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki kaga mahaifiyar na na Maryam aikin da'a ce ga Allah madaukakin sarki amma tana cewa fataqabbal minni innaka antas samiul alim kaga akwai tawazu'anci anan ta ce nayi nazarin abin da ke cikin ciki na bayan ta haifi abin da ke cikin cikin nata wata ce ya Allah na so wannan nazar da nayi nayi ne akan cewa wannan abin da ke cikin ciki na namiji ne to amma Allah madaukakin sarki mace ka bani to amma mace na san ba za ta iya yin kamar namiji ba ta fuskar karfin jiki da ɗabi'a da halayya da ma wasu hukunce hukunce akwai bambanci tsakanin mace da namiji amma dai na sanya mace wato suna Maryam kuma ina neman ka tsare min ita ya Allah madaukakin sarki da zurriyata daga shedan da kaga anan sai ta sake tawadu'anci ta koma tana kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala da aka kaga a cikin wannan ana nufin cewa ko da bawa ya zama to mai tsantsar biyayya ga Allah madaukakin sarki to kada kuma wannan ya sa shi ya dinga kumbura ya dinga ji da kai ya dinga girman kai ya dinga ganin shi wani ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki duk sanda ka kwantar da kai ka nuna kai ba wani bane sai ya daga ka ka'idar Allah duk sanda ka nuna masa kai isasshe ne sai ya lankwasa ka sai ya kaskantar da kai sai ya wulakanta ka a inda kake da izza din sannan abu na hudu wannan ayoyin suna nuna mana cewa lallai iyaye su zamto masu yi wa 'ya'yansu addu'a tun ƴaƴan suna cikin ciki babu laifi tun kan kai aure ka fi ma ka fara yin addu'ar ya Allah ka bani zuriya ɗaya ba ya Allah baka ma yi auren ba yanzu ba kana roƙon Allah ya baka mace ta gari kuma ya baka zuriya ɗaya ba lokacin da kai aure ma babu cikin kuma ka dinga addu'a in an samu cikin ya zama nagartacce bayan an samu cikin ka ci gaba da yin addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan abin da ke cikin cikin iyalinka namiji ne ko mace Allah ta'ala ya sa ya zama mutu ainihin wato zurriya tsarkakakkiya wannan yana daga cikin abin da yake bukatar iyaye su sannan bayan an haifi ɗan galibi yawanci mukan yi wannan addu'o'in ne bayan haihuwar ɗa a dinga cewa Allah ya masa albarka Allah ya raya shi amma kamata ya cinkan tun yana cikin ciki iyaye su zamto suna yi wa ɗansu addu'ar Allah ya sa ya zama mai albarka bayan ya zo duniya sannan bayan ya zo duniya kuma a ci gaba da yi masa addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya yi masa albarka kuma a ci gaba da nema masa tsari daga shidan kaga nema wa ɗa tsari daga shidan ba sai ya zo duniya ba cin yana cikin cikin mahaifiya a ci gaba da nema masa tsarin Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga shidan musamman a irin wannan lokacin da muke ciki wanda akwai rabon shidan sosai a cikin al'umma a cikin mu'amaloli da rayuwar mutane to kaga irin wannan lokacin ya kamata duk wanda ya ga matarsa ta samu ciki ya fara yin addu'ar Allah ta'ala ya sa a haifi zurriya ba, kuma Allah ya tsare abin da ke cikin cikin nan ba shi ba ma har da zurriyarsa daga shedan kamar yadda Nana Maryam ta yi kuma kaga Allah madaukakin sarki maji roƙo ya ji roƙonta Nana Maryam mun ji kissa ta cikin suratu Maryam alaiha salam mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin ta tsarkakakkiya ce tsaftatacciya ce mutuniyar kirkiya kirki ce waliya ce daga cikin waliyan Allah maɗaukakin sarki kaga addu'ar mahaifiyarta ta kama addu'ar mahaifiyarta ta karbo domin ta ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha kaga u'idhuha bika ya Allah ina neman ka tsare mun ita Allah ya ce na karbo wannan addu'a Allah ya tsare na na Maryam shi yasa zaki za ga saboda ta fito daga gidan tarbiya ta fito daga gidan da yake akwai wato addini shi yasa lokacin da ta zo da cikin annabi isa alaihi salam abinda mutanen da suka ce laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki mra'asau wa ma kanat ummuki bagiya kaga abinda tace kenan suka ce da tana zuwa da yaro ta zo da annabi isa a hannu ita ma ta shiga cikin tashin hankali har sai da ta ce wato ina ma ta mutu kafin wannan lokacin hagan amma ta zo da ɗan abinda aka dinga tuhumarta da shi ya uku ta haruna ma kana abokin rasau babanki ba mutumin banza ba ne imrana kira wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki hanna ba mutum ba mai zaman kanta ba ce ba wadda ce fasikanci ba ce gidanku gidan tarbiyya ne a kaga wani abu ne wanda yake zama daban a ga mutum ya fito daga gidan tarbiyya ya lalace sai a dinga dan dan malam bai halin malam ba ko wani abu bai kamata ko ya ki halin malam to ba a san haka a ce dan malam ya ki halin malam yanzu kaga da ta zo da annabi isa an san ba ta da aure kuma an san ga gidan tarbiyya ta fito sai ake aganta da ɗa shine ake ganin ya haka ya kuma aka aka haihuwa a ragaya ma kana abuki ra'sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilay alu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya to kaga anan abin da nake so in fito mana da shi mahaifiyar na na Maryam ta yi tai mata addu'ar Allah ya tsare ta daga dukkan wani rabo na shedan Allah ya karba kuma dan ka gane cewa an ka tashi ba ƴaƴanka zaka yi wa addu'a kaɗai ba har da jikokinka da tattaɓa kunnanka zurriyarka gaba ɗaya ya zamanto kana da wata kyakkyawar salsala kai ma iyayenka nagari ne kai ma nagari ne iya ƴaƴanka nagari ne jikokinka salsalar ta tafi a haka yanda duk wanda ya dauko tarihin gidanku ko family ɗinku ba wani abun kushewa a ciki ashe wannan ba karamar daraja bace dan Allah ya zabo wani family sai ya fasu haka inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin kaga Allah yana zabar haka da aka kaga in kai wannan addu'ar sai Allah ya tsare maka zurriyar kuma ya tsare maka ƴaƴanka kai hadda kuma waɗanda za su biyo ƴaƴan naka shi yasa kaga wa zurriyata da ta tashi addu'ar bayan ta yi wannan Maryam sai ta ce da zurriyata kaga da ta tashi sai ta haifa Annabi Isa kaga ƙarshen zurriya tayyiba shi ne a ce Allah ya sa annabi ya tashi an ka haifi da annabi ai babu zurriya zurriya tayyiba da ta wuce ka haifi annabi sai gashi ita ta zama tsarkakakkiya babban waliyar Allah ita Maryam din sannan kuma ta haifi da annabin Allah alaihi salam wanda yana daga cikin ulul azmi minar rusul manzannin nan guda biyar wanda suke da daraja ta kololuwa a wajen Allah madaukakin sarki akwai annabi Isa alaihi salam to kaga wannan yana sake tabbatar mana da cewa lallai kada mu zamanto masu yin ƙasa a gwiwa ganin ɗanka mutumin kirki baya sa ka daina masa addu'a ganin matarka tana da tarbiyya tana iya bakin kokarinta akan da ƴaƴanka baya hana baya hana ka ka dinga yin addu'a na Allah madaukakin sarki ya shirya ma zuriya ganin ƴaƴanka duk Allah ya taimake ka duk sun zama har sun zama mutane kowa mutumin kirki ne baya hana ka cigaba da yiwa zuriyarka addu'a za su yi aure ƴaƴanka mata za su je su auri wasu mazajen ƴaƴanka maza za su je su auri wasu matayen wannan tarihin na gidan naku in kuna kana nan kana wannan addu'a sai ga tarihin baya garewa ɗanka in ya tashi aurowa shi ma sai ya auro zurriya ɗayyiba yarka in zaka aurar da ita sai ka aurar da ita ga zurriya ɗayyiba sai ga wannan zurriyatan ba'dha ba'dhin min ba'dhin kai sai ga zurriya tana ta tafiya a haka sannan a cikin wannan tarihi da muka karanta ko waɗannan ayoyi akwai tabbatar da kuma a wannan gabar afwan akwai hadithin da Imam al-Bukhari ya ruwaice shi yake cewa wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah wulida lillaila waladun fama usammi ya ce an haifa mun wani yaro ya ma'aikin Allah jiya da daddare wani suna ya kamata in sa masa ƙala sammi banak abdurrahman wanzu Allah ce ka sanya wa ɗanka suna abdurrahman dama sunan da Allah ya fi so shine Abdullahi ko Abdurrahman kamar yanda hadisi ya tabbata kai sunan da yafi gaskata akan mai sunan shine Harith da Hammam sunan da yafi muni abin kyama shine Murra da kuma me har in babban ruwaya an gane ko kaga sunan da yafi kowanne soyuwa a wajen Allah shine Abdur Abdullah ko Abdurrahman sunan da yafi gaskata akan mai sunan shine Harith Harith mai nema kenan mai fafutuka manomi mai sana'a ba mai zaman banza ba shine Harith amma mutum mai himma ta kar a duba wani lamalalaci a sama suna amma kamata a duba mai himma sa masa amma daga suna mafi daraja shi ne abdullahi ko abdurrahman an gane ko sannan wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki wa inni u'idu ha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga anan mahaifiyar na na Maryam ta nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrin shaytan ta nema wa zurriyar Maryam alaiha salam tsari daga shedan wanda shine danta annabi Isa alaihi salam kuma Allah ta'ala ya amsa addu'ar kamar yanda hadisi yazo daga Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin yuladu illa masahu shaytan hina yulad fayastahil sarikhan min masihi iya illa maryama wa ibnaha kaga Allah madaukakin sarki ya karba addu'an na na Maryam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce babu wani jariri da aka haifa fa sai sai shedan ya dan muntsile shi sai shedan ya dan mangare shi sai shedan ya dan taba shi sai ya dan zungure shi yana zungurin da nasa sai ka ji jariri ya callara ƙara yayi kuka saboda wannan muntsinin saboda wannan rankwashin saboda wannan tabawar da shedan yake yi wa jariri manzan Allah yake banda na na Maryam da danta cikin waɗanda shedan ya taɓa ya ɗan mintsine su suka yi wannan kukan ya ɗan rankwashe su ya ɗan dake su mugu to banda na na maryam da ainihin wato ɗanta sai abu huraira yake cewa iqra'u in shi'tum in kun ga dama ma ku karanta wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim lalle ina nema mata tsarin ka ya Allah kuma ba ita kaɗai ba har da zurriyarta wanda abinda za ta haifa daga shedan wanda yake abin kora daga rahamar Allah
kaga kamar yadda muka faɗa dai cikin fikihun da zamu dauka a wannan aya shine mu zamto ko da yaushe mu kame bakunan mu daga yiwa ba ƴaƴan mu muguwar addu'a ko sun bata mana ko sun yi mana ba daidai ba ko ya so su game da abin da suka yi kullun kai a matsayinka na uba kullun a matsayinki na uwa ya zamanto shin albarka shine kake yi wa ƴaƴanka in suka yi abin da ba daidai ba ka ce Allah ya shirya a hirɗinka da tir Allah wadai kaza kaza addu'ar iyaye tana da ƙarfi karɓaɓɓiya ce a wajen Allah musamman in sun yi ta bisa cancanta saboda haka mutum ko ɓata masa aka yi koran sai ɓaci to ya zamanto kalmomin da suke fitowa kalmomi ne na Allah ya gyara Allah maɗaukakin sarki ya shirya Allah maɗaukakin haka dai amma tir Allah wadai in Allah yadda ba za ka gama lafiya ba in Allah yadda yanda kai mun sai ka a wannan addu'a ta yi muni ba a so ka yi wa ɗanka addu'ar da ba zai mori kansa ba ba zai more ka ba bai zama wa al'umma masifa kaga addu'ar ka ce ta jawo haka addu'ar ka ta sa shi bai amfani kansa ba kai baka amfane shi ba kai da ka haife shi al'ummar da yake cikin ta ya zama musu bala'i da musiba ba a son ka zama haka me ya faduwar ka in kai masa addu'a ya shiru ya kaji na na maryam mahaifiyarta addu'a da ta yi mata kenan kaji addu'ar ta yi tasiri ba akan ta ba ma har da dan da ta yi ba a cikin wannan su ayoyin da muka karanta akwai tabbatar da karama lalle karama wato akwai karama ta gaskiya duk da cewa akwai karama ta bogi Allah maɗaukakin sarki yakan bayyanar da wasu karamomi ga waliyansa na gaskiya domin akwai auliya'ullah akwai auliya'ul shaitan kuma ko ƙur'ani ka karanta haka ya karkasa su auliya'ullah da auliya'ul shaitan da haka waliyan Allah na gaskiya akwai su kuma sifar su imani ne da takawa Allah maɗaukakin sarki cikin suratu Yunus ya gaya mana alamomi ko kuma sufofin walittaka yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ta'ala yace ku saurara lalle waliyan Allah na gaskiya akwai su ba mai musun waliye duk wanda ya musun waliye yace ba waliyai to yayi musun ayar alqur'ani da haka akwai hadari wannan da'awar ta lalle akwai waliyan Allah alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah akwai waliyan Allah na gaskiya akwai kuma wayanda suke yan jabu ba na gaskiya ba ana gane walittaka ta hanyar takawar mutum kiyaye dokokin Allah da kuma me kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki da kuma imani kullu mu'minin taqi wa huwa inda Allah wali duk mutumin da yake da imani yake da takawa wali ne a wajen Allah haka ayar suratu yunus ta fara ala inna auliya Allah ku saurara waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba kamar an ce ya Allah ya sifar su take dan mu iya gane su ko kuma mu kokarin shiga cikin su sai Allah ta'ala ya ce alladina amanu sune waɗanda suka yi imani da Allah ba sa shirka suna kadaita Allah madaukakin sarki da bauta ba sa shirka kuma ba sa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya ba sa bid'a sannan wa kanu yattaquna duk inda kaga su zaga masu hattara ne da takatsantsan game da dokokin Allah ba sa kare dokokin Allah amma a ce mutum wali ne baya sallah ko a ce wali ne yana shan giya wa ku ne kuke ganin yana shan giya ku mahajubai ne shi ruwa yake sha ku ne kuke ganin gulda ce a hannunsa na fata an gane yawa kaman wani da ake ga wato wani da da da wai hacce masa ake ai shi Allah an kana lallaba shi raina kai yake wal iyazu billah cin kana so Allah ya ma wani abu sai kai ka tobara da za a shigar da shi shi wannan yake ni yake karantawa muke muke magana da shi ce wallahi Allah ne ya kwace shi yace wallahi farko da yaje yace shi ma wannan harka yana so ayi yana so ya shige ta ka yadda eh ka yadda yace eh yace wallahi malamin kawai sai ya shiga cikin daki sai ya dauko wani wani littafi littafin da rubutun hannu aka rubuta shi bangon littafin yana duba ya sai ga falalar saban Allah sunan littafin ke wai saban Allah yana da falala yana bude shafin farko sai ga falalar kisan kai wai in kana so ka gawurta Allah ya maka da wuri kar a bata ma lokaci ka zama mai zubar da jini falalar kisan kai falalar luwaɗi falalar zina falalar abubuwa ba irin wannan ya ce sai ya dinga jin kawai kansa yana juyawa ya ce kuma a cikin gidan da ya shiga ya ce ga wasu ga wasu wasu nan wanda duk sun yadda mata da maza suna ta yin wani wuridi ya ce akwai wani wuridi da an kai shi jiya na yi ishara zuwa gare shi wai aljanna tsayi kerere za ka yi mata ka wuce ƙofar aljanna da aka sai ka ɗan yi balansin shi ne za a ga kawai sai wani ya ce yana zaune za a ga wani sai ce zai shiga ya ɗan rage girman ladansa da wata in ta yadda kawai su shiga cikin ɗaki ka duba wulakanci da raina Allah madaukakin kai Allah mai haƙuri ne yake gaya masa yake ce an Allah in Allah kana lallaba shi baya ma abu don ka san akwai 'yan ta'adda wato akwai mutanen da wato shaidan shi kansa in zai zo ina ganin al'amarin wato ga shi ne kamar mai naman gizari yake ta kaga shaidanin mutane ko iblisu bai fi shi kangara ba to haka ne ya ce wallahi da suka dinga gaya masa kuɗi kake so ko ɗaukaka kuɗi kake so ko ɗaukaka ya ce a shi kuɗi yake so ɗaukaka har suka dinga yi masa reference kaga wani duk irin wannan haya ya biyo da ya karya dokokinmu ba hatsari ya a guri kaza bai mutu suka dinga mention ya ce wallahi da ya dawo gida ya daɗe kansa a juye ya yi ta istighfari ya ce wallahi ya daɗe bai samu kansa ba da suka gane cewa ba zai ba wallahi ya ce Allah ne yasa yana da kwana a gaba ya ce wallahi akwai ran da daga tsoron gida kawai shi bai sanya aka yi ba da ya fito tsoron gidansu ya ce kuma ya kai duk komai nasa sai da ya kare wato wata jarabawa kan a wanke masa wannan zunubin zuwa wajen nasa sai da Allah maɗaukakin sarki ya ladabtar da shi dai sosai ya ce wallahi komai nasa sai da ya kare ya ce kai wallahi in za a ɗauki ma'aikata yana zuwa in adadin kawai sai an zo kansa ce ban da shi ya ce akwai ran da wallahi daga soro bai san daga inda yake ba kawai shi dai ya gan shi a cikin daji kuma a cikin dajin ya ce kawai shi dai yana ta tafiya sai hango ta buka kamar fulani haka ya ce za ma su gudu ya ce da Allah tambaya zai ina ne hanyar titi kawai titi ya ce kawai shi dai da ya ta tafiya ya ta tafiya sai can wajen yamma kawai gan shi akan wajen titin da zai kai titin katsina ya ce nan ma ya ta tafiya ka bai gane a inda yake ba sai da ya zo da wanau ya ce wallahi sai da rigarsa ta zama ba ta fi kwaya ɗaya ba ko biyu komai na sai lalace ya ce daga can ungosa yana can wajen ɗorai ya ce wallahi da kyar ya samu wani da kyar ya ɗauke shi laiburanci shi ma sai ya zo tun daga ɗorai sai ya zo har ko abin nan gidan murtala a ƙafa sannan ya tarar da shi shi kuma ya zo ya masa lif ya ɗauke shi tafi ko dakata ne ko ina wajen aiki wa in yana gaya maka abubuwan abubuwan akwai ta da hankali sosai akwai wanda shi ma ya je wajen wani boka yana zuwa aka ce bukata ce da kai za ta biya amma ka ce ba kai ba manzon Allah sai jikin sai kama rawa aka ce kai wannan ba zai iya ba ku fita da shi to wannan ne fa zai dubga rawani ya ce wali kawai haka aljanu su miƙo ma kuɗi kawai kawai haka kawai ku ga ai ba hannunsa ya ce ai karama ce shi yasa ake so a gaya mutane akwai ƴan damfara akwai ƴan rufa ido yanzu nan mutum ya zo ya dinga ya dinga cin ya dinga cin reza kai ne idan kake cin reza duk lokacin za a ga da da an karamar karamar sallah ko babbar sallah a gidan su duk za ga irin wannan su dabaru ko ga mutum da basilla ya danna ta cikin hancinsa basilla in gaya ma za ga gaba ɗaya sai ta nitse a cikin kai kana gani a cikin hancinsa ya zuba ta sihirce-sihirce da tsafe-tsafe da wannan wani an ɗauka shi ne karama shi sa malamai suka yi rubuce-rubuce ta shekul islam ya yi littafi alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan ya ce ga wani littafi wanda zai fayyace maka ya bambance ma tsakanin waliyan allah mai rahama da kuma waliyan shaitan wato akwai wani mataki da mutum ya kai shaitan zai dinga yi masa wato wani istidraji in mutum ya kai wani mataki a saban allah fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani
in mutum sabansa ya gawurta ya kai sun waura takuri a sako kawai sai Allah ta'ala ya ce duk takunkumin sai a janye sai a buɗe masa kawai kaga kuɗi malam ba matsala ba kaga yana ta fata ka yana ta abubuwa da kuɗaɗe Allah ta'ala ya ce fatahana alaihim abwaaba kulli shay don haka a wannan gabar yana nuna maka cewa akwai karamomi na gaskiya wanda suna nan hadisai da yawa sun zo manyan waliyai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin karamomin waisul qarni wadanda sun tabbata a hadisi bi ya tabbatar da cewa akwai karamomi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ana gane karama ta hanyar ma'aunin in mutum a gabawan Allah da yana kan tafarkin alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata sai kuma ake dan ganin wasu abubuwa da suka khariqul ada ta tare da shi shine za a ce karama amma mutum ya yi nesa da alkur'ani ya yi nesa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada da tauhidi yana fada da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce wali ne to shi yasa nana maryam ya tabbata waliyar Allah ce subhanahu wataala domin annabi zakariya alaihi salam kamar yadda ibnu kathir yake cewa duk sanda annabi zakariya ya shiga wurinta an ce in ya shiga wajen na na maryam zai ga faki hata shita fi sai na na maryam tana guri a killace ba ta zuwa ko'ina amma zai je tarar da faki hata shita kayan marmarin da da sanyi ake samunsu amma zai je tarar da shi fi sai a lokacin zafi sai je tarar da kayan marmarin da sai a sanyi suke yi amma ga sa wajen na na maryam wa faki hata sai kayan marmarin da sai da zafi suke yi an riga an sani haka al'ada su take ba sa yi sai ana zafi amma in ana sanyi ya je wajen na maryam ana sanyi sai tare da wannan kayan marmarin a wajenta wannan me yin ba karama ba shi yasa yace anna laki hada ta ina wannan arziki yake zo miki qalat min indillah tace daga Allah ne kaga Allah madaukakin sarki yana kawo wa Nana Maryam yana turo wa Nana Maryam da abinci kala iri daban-daban saboda karama ga Nana Maryam ko cikin suratul Maryam da Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ay malamai sun ce akwai karama a nan gurin ya za a kowa ya san yanda dabino yake ya za a girgiza shi har ƴaƴan dabino su dinga zubowa kuma mace mai juna biyu tana kan nakuda da haka akwai karamomi na gaskiya da ke bayyana a hannun bayan Allah na kwarai in ka karanta tarihin su sayyidina Abubakar tarihin su sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali da sauran manyan sahabbai da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka irin waɗannan karamomin sun bayyana a tattare da su da haka ana gane wannan ta hanyar wancan ma'auni din da haka ba za a ga mutum mai saban Allah ne baya sallah a cikin jam'i yana yin sallah ba alwala a cikin sallolin akwai sallar da baya yi kuma wai a ce wai karama wannan sai dai istidraji sai dai talala da Allah ta'ala yake masa na fata an gani da aka a cikin waɗannan ayoyin akwai tabbatar da karamomi na bayin Allah waliyai na gaskiya sannan a cikin ayoyin da muka karanta akwai shimfiɗa da Allah madaukakin sarki yayi da sharar fage na haifar Annabi Isa alaihi salam sannan a cikin wannan kissar saboda yanayin lokaci bai halatta mutum ya zaman sa a masallaci ya ce a dinga kama sadaka yana da maryam ita ba ta zuwa ko ina Allah yake ce da ita an gane ko kawai mutum ya zaman sa ya ki sana'a baya aikin fari baya aikin baki kullum yana zaune a cikin masallaci kawai yana jiran a kawo masa Allah ya ba ku samu tabbatar da bambanci tsakanin namiji da mace mahaifiyar da na maryam ma ta yi kirari ta tabbatar da haka yanayin halittar jikinsu ba ɗaya ba ne yanayin ɗabi'an namiji da mace ba ɗaya ba ne yanayin halayyarsu ba ɗaya kai a wasu hukunce-hukuncen ma sun bambanta da haka a zo a ce duk abin da namiji zai iya mace za ta iya wannan ƙarya ne wannan tun jiya mun yi ishara zuwa ga wannan kawai iblishiyar wato idea ce wannan a ce duk abin da mace za ta namiji zai iya mace za ta iya wai har ma fim za ma ta iya yin fim fiye da haka wannan ba gaskiya ba ne domin yanayin halittar ba ɗaya ba ne yanayin ɗabi'ar ba ɗaya ba ne halayyar ba ɗaya ba ce sannan wannan ayoyin da muka karanta suna sake gaya mana cewa lallai duk wanda za a danka masa tarbiyyar yara ya zama mutumin kirki shi yasa ko makarantu ba kowace makaranta ba yanzu abin da fi damun al'umma shine wace makaranta aka fi karatu ba wace tafi tarbiyya ba kuskure ne wannan da makarantunmu na boko da makarantunmu na addini duk wayannan abubuwan ya kamata a dinga duba su duk wanda zaka danka masa tarbiyyar 'ya'yanka ka tabbatar da shi mai tarbiyya ne faqidu shay ila yuqi me yankan karato bai kyautar mara kai ma sai an gaba ka dinga kankare kanzan abin da zaka iya kyautar malmalato ina hakanta shi ne faɗin shai la yautai ka duba mutum ba shi da tarbiyya kwata-kwata ba shi da mu'amala ba shi da nagarta kuma ka ɗauki yayanka ka ba su ya kake so ya koya musu kawai don ya koyi turanci da lissafi yake nan sai ka ɗauki ɗanka ka ba wa arni ko ka ɗauki ka ba wa arniya mai yawo tsirara da ɗan siket da gajeren siket da ƙonan kai to ai ba ma ka ɗauki ɗanka ka ba arniya ko musulmin ne ba mai tarbiya ba ne ba a bashi tarbiya ai ba mai abu ake ba wa da haka a cikin wannan kisar mun fahimci cewa kaga da Allah ta'ala ya tashi danka reno da tarbiyyar na na Maryam sai danka ta a hannun Zakariya annabi Zakariya alaihi salam wa kafala Zakariya ai ko kaga tasirin tarbiyya don haka duk wanda yake son ƴaƴansa su tashi da tarbiyya mai kyau shi da ba gashi ya auro uwa mai nagarta shi mai nagarta abin da yake ginawa to ya samu makarantar da in ƴaƴan sun bar gida sun je makaranta kuma za a dora dama tarbiyya tubali ne inda ka gina ka tsaya in ya je makaranta malamin sai ya dora ya dora tubali biyu ko uku lokacin makaranta ya tashi in ya dawo sai kai kuma ka sake dora daga da haka tsakanin ku tsakanin gida da makaranta a nan tarbiyya take to sai ka ɗauka ka kai wa malamin da shi ma bayi da tarbiyyar to kamar kana son ƙoƙarin tarbiyyar ma da kuke a gida in kuna yi ɗin ma to za a rusa muku ita a makarantar da kaga kenan ba kallon makaranta mace makaranta tafi karatu ba eh ba ba laifi dan an duba wanda tafi karatu amma wacce tafi tarbiyya yanzu ne fa muka wayi gari kawai muka damu da karatu fiye da tarbiyya shi sa gashi na yara suna ta sauka suna ta haddace Qur'ani suna ta saukan littafai amma babu a ƙasa in ka kalli mu'amalar su da tarbiyyar su ba canji su kuma gabata za ga mutum an kai shi makaranta ce tarbiyya yake so a fara koya masa ba kan a kora masa harafi a fara koya masa alif ba ta sai an nuna masa ladabin manya zama da manya ladabin magana ladabin mu'amala da Allah madaukakin sarki ladabin mu'amala da hadisan annabi yanda ake zama yanda ake ladabin shigowa gida ladabin zama ladabin cin abinci ladabin magana duk sai an nuna mutum ga mutum kamar ma yayi karatun saboda an narkar da tarbiyyar a cikin jikinsa cewa ya zama mutum to da karatun an dora masa sai ka dinga ganin tasirin karatun amma yanzu galibi za ga karatun kam gashi nan masha Allah ana ta karatu ka saboda an lura su kansu malaman makarantu sun fahimci kawai wacce makaranta ta fi karatu wacce ta fi sauka duk shekara kenan kawai ya ta dora yara a can Allah ya samu dace sannan a cikin wannan ayoyin da muka karanta na nuna mana wajibin mai tarbiya ya dinga kula da canji da yanayin wanda yake tarbiyanta duk motsin ɗanka duk motsin ɗalibinka ya zama kana kula da kaga canjin yanayi ya kamata ka bincika ya aka yaka ɗanka ko ganinsa kai da abokan da ba ka san su ba in ya dawo ce na ganka da wani yaro ɗazu waye na ganki ɗazu da wata yarinya wace ce ya gidan waye ka tafi bibiya ka gano da waye waye wannan ɗan in ka ga ɗanka da abu a ina ka samu shi sa suka ce malaman tarbiyya suka ce ko jaka ka dinga shan matar yayanka kawai ka dauko jakar yayanka ka dinga zazzagewa suna bacci kawai a zazzage a gari za a ga danka in yana wasu halayya akwai halayya da za a ga yaro kawai sai ganshi da fensir guda biyu ko uku a cikin jaka ina ya samu kuma iyaye ba ruwansu da haka duk wanda ya yi wa sarere da biransa ko fensirinsa kawai ya dauke sai ya jefa a cikin kaga me yake koya kenan a cikin abin da ka siya mu in ka bude jaka sai ga babu wani sai ga in ka bude jaka sai ga kuɗi a ciki a ina ya samu kai wasu in ana yin wannan binciken har waya ana samu a cikin jakar yar ka kaga jaka waya a nan take koyewa saboda a gidan ba a san tana da waya ba in ta zo ta sa jaka zan ta san ba ku da alaka da jakar ta ba ku duba da haka ba wai duk mai tarbiyya to wajibi ne zama yana kula da canje-canjen yanayi da halayya ta wanda yake tarbiyyanta kisa suka ce in kaga yaro ya fiye bacci kanka ce ai ai gajiya ce da yawa ka dinga bincika wani lokaci syrup ne kawai ya fiye bacci da yawa gaji a yaran na ya fiye bacci wallahi ya san daɗin bacci a a abin cika a gaya ma wallahi kar ko kodin ya fara zuka kai baka sani ko a ga ya a ce a ce a ce ai tana da farin jini farin jini na na maryam ka duba tarbiyyar da take da ita amma annabi zakariya yana annalaki haza iphone 16 kaga wayan naira dubu ɗari kaza a hannun ɗanka kuma kai baka san takamaiman sana'ar da yake kuma baka tambaya ba da yawan mu ɗakunan ƴaƴayen mu samari ma sirkan mu ne ba ma shiga sai dai ga mutum ya tsaya bakin gwaba kai wai wani baya ciki ne ne raban da ya buɗe labule ya ga cikin ɗakin ɗansa me me ɗan ya ajiye a ciki walla akwai ƴaƴan da sai su ajiye mace a cikin shago ta sati walla ba ba wanda ya sani saboda rashin kula ba mun dauka tarbiya kawai shikenan ayin aka baka amana tarbiya aiki aka baka abun nan dai da masu laifi ba sa so su ce ka fiye sa ido to sai ka zama dan sa ida musamman yaran yanzu zai are very smart kana kallon su haka wallahi su kwance kwance su kwantar da kai kai tabbacin ka suna ta sabda su kana kallon su birrai su suna kallon ka bishiyar hawa aka gaskiyar magana babun tarbiya in dai yana da Maryam Annabi Zakariya shi yake tarbiyanta ta shi yake da access to her amma yana zuwa ya same ta da abubuwa yace anna laki haza to ai kaga danka ba wani kai ka san samun sa da haka in kaga yana bukatu fiye da samun sa ya kamata ka bincika yarka ba ta da alaka da ta dinga samun kudaden kashewa ko ta dinga wasu abubuwa da ba kai kai ba kuma wannan yana daga cikin abin da ke damun al'umma yanzu na sakarwa ‘ya'ya wasu bukatu na yau da kullum su dinga iyaye na da kudin kitso man kitso da abin da ya shafi ‘ya musamman ‘ya'ya mata saboda suna da rauni a kowane mayaudarin yana nan akan kwana in kai wasa wallahi duk tarbiyyar da abin da kai tun yarinya tana ciki kake ta fama ta haife ta ka kai ta makaranta kai sai da ta zama mutum wallahi wani zai canza mata layi shi sa wayannan yan bukatun na yau da kullum ba a san a ban mace ta dinga yi wa kanta yanzu wani raban yanzu wani wani analysis da muka taba yi wani lokaci da muka dan taba yin wani bincike game da shafa shafan da mata suka baci da yi yan mata fuskar fanta kafa coca cola din nan kai ka san kai baki ne babar ta baka ce duk kun san yadda kuka haife ta amma tana ta canza kuma ba wanda ya tambaye ta ke a kike haske ai ba zai tambaya ba saboda shi ya san rabon da ya siya mata sabulun wanka da sabulun wanki da mai shi ma ba zai iya tunawa ba da aka ita ce take yin kitso ko take yin kunshi ko take yan sana'o'inta take siya wa kanta sabulu da haka za ta san irin wanda ranta yake so ta siya wa kanta man shafa za ta siyo wannan wanda yake hasken in dai inda kai kake siyan sabulun kake siyan man ai ka san irin man da kake siyowa da kaga yana canza launi ai kaga zaka tambaya ya aka haka to shi sa da yawa wasu suna jin kunyan masu tambaya saboda sun san ba sa iya soke wannan wajibin da aka danne sa zai matsa da bincike da aka kawai ya ce wala ta jassasu to kai kuma kaje wa Allah madaukakin sarki ya mata jassus yau da yayi kusan wayannan abubuwan muka abin nan barin ta ba gurguje ko lokacin da yayi to iko Allah arama ya ja ayoyi ko da yake mun dan tarjaba su amma dai ba mu abin nan ba to insha Allah sai mu tsaya akan hunalika da azakariya wani faifai ne daban bayan mun kalkale waccan mas'ala ta a gidan Imran haihuwar Nana Maryam to kuma za a dan soko mana magana duk da cewa shine kashin bayan labarin da Allah yake so ya bayar amma ya dan shigo mana da maganar Annabi Zakariya daga baya za a sake mai da mu kan kissar haihuwar Annabi Isa alaihi salam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah ya karɓi azumin mu Allah ya karɓi sallolin mu Allah ya karɓi sadakokin mu Allah madaukakin sarki ya karɓi tsayuwar daren mu Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'o'in mu dukkan bayin da ake yantawa a cikin wannan wata Allah ka sa muna ciki Allah madaukakin sarki ya biya bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon yin da'a da ita wayanda suka rasu tun daga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan ƙobu maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladan su ya ba su aljanna madaukakiya mu kuma Allah ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wayanda suke da damuwa Allah ta'ala ka yaye musu wayanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله